الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi shida ga watan jumadal akhir shekara ta 1443 bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da tara ga watan daya shekara ta 2022 miladiya idan ba manta ba karshen karatun da muka tsaya mun tsaya karshen sura surat yasin yau za mu tashi farkon sura ta talatin da bakwai suratul safati wannan sura sura ce kamar da malamai suke faɗa sunanta kenan kamar da al'adar surori mafi yawanci za ga sunayen su yana ana ciro shi ne daga cikin sura ko farko ko kuma a cikin wani abu ya faru mafi yawan malamai sunan da suke ba ta kenan amma akwai waɗanda suke cewa sunanta suratul yaqin kamar yadda zamu zo nan gaba a cikin zamu ji fa nabadnahu bil ara'i wa huwa saqim fa ambatna alayhi shajaratan min yaqin zamu zo mu ji meye ma'anar yaqin akwai malaman da suke fadar cewa ana kiranta da wannan sunan kamar yadda ake kiranta da suratu safat sannan kuma sura ce makkiya babu wani sabani cewa sura yan makki gaba ɗayanta sannan abu na uku shine ita ce jerin saukar sura ta hamsin da shida wanda ta sauka bayan suratul an'am kafin suratul luqman ita wannan sura ta suratul safat tana da ayoyi 182 a gurin jumhur mafiya yawan malamai sun tafi akan wannan sannan malaman basra sun ce ayoyin ta 181 sannan babban jigonta babba shine tsarkake Allah madaukakin sarki daga karairayin da mushrikai suke yi wa Allah shine babban jigon sura muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu iko aiki da abin da zamu ji bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم والصافات فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق بعد بسم الله الله مدوكين تركية والصافات صفا Allah yana rantsuwa da mala'iku waɗanda suke yin sahu-sahu. Allah madaukakin sarki yake wa inna la nahnu safun kamar yadda su mala'ikun da kan suke faɗa. Cewa Allah yana rantsuwa da mala'ikun da suke yin sahu-sahu a cikin sama. fazajira ta zajira sannan yana rantsuwa da mala'ikun da suke koro girgiji fataliya ta zikira sannan yana rantsuwa da mala'ikun da wato suke karanto wahayin da Allah ya turo su su gayawa annabawa inna ilahakum lawahid lalle ubangijin ku wanda ya cancanta a bautawa guda ɗaya ne filo rabbus samawati shine kamar ka tambaya waye sai an ga ba uluhiyya sai aka tabbatar ma da rububiyya sai yanzu shine rabbus samawati ubangijin sammai wal ardi da kuma kasai wa ma bainahuma da duk halittar da ke tsakanin shi ce wa rabbul mashari sannan shine kuma ubangijin wato um mahudar rana kan ma shine mahudar rana mashrik mahudar rana shine ubangijin masaukan gaba ɗaya inda rana take hudewa Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yana cewa wasafati safaiti mala'iku ake ne wazajirati zajira wataliyati zikira gaba ɗaya mala'iku ake ne Abdullahi da Abbas Allah ya kara masa yadda da ɗalibinsa Sa'id bin Jubair da Mujahid da Qatada su ma wannan shine ra'ayin domin Imam Qatada yana cewa al mala'ikatu sufufun fi sama su mala'iku da kake gani sahu sahu ne a sama haka imam muslim ya rawaito daga Uzaifa yana cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce fudinna ala nasi bi salatin an fifita ma akan mutane da abubuwa guda uku na farko ju'ila suhubana ka suhubil mala'ika an sanya sahunmu yadda ka san sahun mala'iku aka sahun me yake shine ki wato fifiko na farko yadda kaga ana yin sahu a sallah aka mala'iku suke a sama ba to sai kuma na biyu waje ila lana al-ardu kulluha masjidan an sanya mana kasa ta zama masallaci ko ina wanda sauran waɗanda suke ba mu ba ta kamar da muka faɗa a baya akwai waɗanda idan mutum ya tafi a Lagos yana Kano in lokacin azhar yayi sai ya dawo Kano zai sallah azhar sannan ya koma illa aka sai ya kuma dawowa kaga ai ba zai yi ba akwai mashakka sosai amma al'umma annabi alaihi salatu wasalam an cire mata wannan wato damuwa sannan na uku sai ya ci gaba da cewa waju ila turbatuha lana tahuran idza lam najid al-ma'a an sanya mana kasar da zamto mai tsarki ba mu samu ruwa ba wannan falalan shi ba ba kowace al'umma ta shafa ba to wannan abubuwa guda uku Allah ya ce bance mu ne wannan hadisin bayan Imam Muslim Abu Dawud da Nasa'i duk sun rawaita shi da Ibn Majah akwai ruwaya Jabir bin Samura Allah ya kara masa yadda inda yake cewa ala tasfuna kama tasful malaika inda rabbihim shin annabi yake cewa ba za ku rika yin sahu kamar yadda malaiku suke yin sahu a gaban ubangijin su ba kullu sai muka ce wa kaifa tasful malaika inda rabbihim to yaya malaiku suke yin sahu a wajen ubangijin su kala sai annabi yake yutimmuna suhufa almutaqaddima suna fara cika sahun farko sannan waye tara suna fisam suna hada jikin sa sahu idan aka ji mamai suna cewa sahu wa tadilu tarasu ka ku hada jiki kenan kada a wari kowa ya wari kuma ga hadisi nan mun biya a cikin wato bukari ya kawo sannan umratul akam shi ma ya kawo hadisin da annabi alaihi salatu wasalam yake cewa ko dai ku rika haɗa sauranku um ibnu hajar nake so in ce ko kuma Allah madaukakin sarki ya saba tsakanin zukatan sai ya zanto kuna sau da mutum amma ba ka san sa saboda haka sau haɗa sau wato wata wata sunna ce babba da annabi alaihi salatu wasalam ya umarce mu da ita sannan so ake sau ne zanto daga na farko sai ne bunsa sai kawai tambaya bayan sahun farko ko kuma idan liman ya zo ina ta ina ake fara tsawo shine tambayar akiya to idan tsawon farko ya cika gaba ɗaya bayan ko kafin ya cika idan an fara ta tsakiya yanzu ina tsaye ga su mala aliyu su mala isa duk sun tsaya su uku suna tsaye idan ka shigo kai yanzu ina za ka dama to idan ya cika fa kai na za a faro ta dama har yau Na'am. Idan sau na farko ya cika, na baya ta ina zai fara. Ta dama ta tsakiyar lewa. Ko kun yi sabani, dama haka ake za ka kowa yi shigo sai kowa ya kawo inda ya dawa. Wasu ce dama wanda ya gina wata kila akan cewa tsakiya saboda yana ganin asali tsakiyar za a fara. Wanda ya gina a dama fa da ne dogara, adamaita ko adamaita sannan akwai hadisi wanda na manta dai ingancin sa da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa Allah yana yin salati ga wanda suke daman liman to amma yanzu idan liman ya samu matsala wa zai janyo ba na tsakiya ba to idan duk suna sanya baya a cikin nan idan duk suna san gaba ɗaya ba a zo an cika hannun ba mutum biyar ne shida a can ba su kawo tsakiya ba sai ya janyo na tsakiya kuma na gaba zai zo shiga za a cike sai a ban matsoko to shi sa malamai suke cewa fahimtar karatu shi ne idan mutum ya shigo cikin masallaci bayan ya ga wannan zaun ya cika kamar yadda kuka faɗa a sahun farko haka ake ta tsakiya idan ka zo kuma dama shi ne bi na baya kuma idan ka shigo idan ka shigo inda kaga sun fi yawa don maslaha ta juna da ganin kawai malamin ka ce wannan shine fiqhu domin zuwa yanzu kai kaɗai ka ware wata kila a gaba sallah a haka gwaran an idan ka ce jama'a ta nan ake fara zau ya fi sauki an fahimta da kyau ko irin wayannan abubuwan suna da wahalar shari abinda na mantawa ban faɗa ba a farkon turar akwai ruwa imamun da sai daga Abdullahi da Umar da yake cewa annabi ya kasance kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amuruna bit takhfifi wa ya ummuna bis safati annabi ya kasance yana umartar mu a sallah mu rika saukakawa amma in zai mana sallah kuma wa zai koya mana saukakawa annabin ko to in yazo yi mana sallah kuma sai ya karanta mana surati safati aya 100 da nawa wallahi jiwa za ka shiga ba kowa a bayan ke ne aya 182 kowace yanzu in ka dauka za ka aya 90 idan aya sallar magariba ce ko ita ko ba ta sallar ce aya ce a dauka ma wanda ake bi sallar magrib raka a farko kai aya 100 ma misali rana so ta farko ta dan fita biyu sai aya 100 sauran kai 82 ko da daya za ka jiyo ka gaba kowa kai kadai kake sallar to duka cewa wannan abin da yake nutarwa ana annabi alayhi salatu wasallam yana al'akari da uwaye mamunsa yana yin la'akari kuma ka ga mun tawo faɗa a farkon suratul arab cewa ya kufani shi ma in yazo sallah ai yana cikin suratul arab gaba daya a sallar magariba amma dai shi jama'a gobe suratul arab zan biya in baka yi zuwa ba yake tafi wani gurin haka yake ce jama'a gobe suratul arab zami a sallar magariba sai ya fada ke shi sa malamin ce ce fiqhul imama wato kullun irin wai fahimta wayan abubuwan shine karatu ba karatun zalla ba shi sa wato um ba za mu guce ba muna jin ciwon rasuwar kakanmu saboda irin wannan abubuwan yake koyawa duk malaman da suka zauna a gabansa cewa ba iya karatu ba wato cikin yadda za ka mu'amalanci karatu kamar yadda Imam Malik ya tura ya tura ya tura kamar yadda Abiya ta tura ɗanta Imam Malik zuwa gurin Rabi'a cewa yaje koyo ladabin zama da karatu shi ya wahala kuma a yanzu isa ba za mu huce ba abin ne mana ciwo domin mu ba ba za mu ce malami ba kamar yadda zan faɗa nan gaba mu kakanmu ne to wannan shine abin da ake so kuma shi ake kira fiqh idan ka zo ka eke bari da suwa imamunka akwai dattijan da yana so lalle ji sai yayi jami ba kuma zai iya tsaya ba to saboda ji sai ka saukaka shike nan kawai to Allah ba dauka kun ga wannan fasara farko an ce mala'iku ta biyu wasafati safa sai aka ce da waɗannan mutanen da suke zawo da su Allah ya rantsu mutane ba ma mala'iku ba fa zajirati zajira da mutanen da suke umarni da kikkiawa fi hani da mummuna su ne na biyu fataliya da zikira da mutanen da suke karanta alqur'ani wannan shine fasara ta biyu duk da ta farko ta fi zama raji'a amma akwai wannan fasara in kana duba tafasir za ga an kawo wannan magana sai Allah yake inna ilahakum lallai ubangijinku wanda ya tantance abauta wa nawa'idul tilo ne guda daya shi ne rabbul samawati wal ardi shine ubangiji sammai da kasai wama bainahuma da duk abin da yake tsakanin su rububiyya ke tabbatarwa wa rabbul mashari kuma shine ubangijin masaukai domin akwai masaukan rana guda 360 ki saboda haka wannan masaukan mahudo mahudarta kai guda 360 to Allah yana rantsuwa da su Allah yana idamar ya rantsi da duk abin da ya ga dama kai ne baka da iko rantsuwa da komai sai da Allah ko da sifarsa man kana halifan billahi falyahlif am man kana halifan falyahlif billahi aw yasmut duk wanda zai rantsuwa ya rantsa da Allah ko ya gumbe wannan shine kaida sai Allah yake ni aya ta gaba inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatin al-kawakib wa hifdhan min kulli shaytanin marid لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقب abu ɗaya da na manta ban tura ba dan gani da wannan ayar cewa rabbul mashariki wa rabbul masharik tana zuwa ne da salo guda uku a cikin alqur'ani ko dai Allah ya magana akan mahudan rana da wafadarta guda ɗaya ɗaya ko ya faɗi biyu ko ya faɗi jami'i to duk malamai sun bada amsa akan wannan rabbul mashriqi wa rabbul maghribi la ilaha illa hu fattakhidhu wakila kaga wannan ana magana akan mahudan rana da wafadarta baka da iskali a nan to amma idan inda yake rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini fa fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban to shi aka ce lokowace shekara wato yanayin mahudan rana da mafadarta lokacin sanyi da zafi daban-daban ne saboda haka mahudarta a lokacin sanyi ɗaya ne lokacin zafi ɗaya kaga ya zama biyu to haka mafadarta ba haka shine rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini sannan kuma rabbul mashariki da aka yi magana shi kuma jami'i wannan mafadar guda 360 da mahudar da ake magana shi ne kawai bambancin kamar idan ka koma tafasir din malamai za a ga sun kawo wannan to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana inna zayyana sama'a dunya hakika mun kawata wannan saman ta duniya da ake cewa wato bijina wannan ta kusa kenan wanda kake iya gani ita ce sama'ar duniya bizina da kawa alkawakib da taurari bizinati lil kawakib akwai kira da ta zo bizinati lil kawakib to Allah yake mun kawo ta sama bizinati lil kawakib wato da kawa wanda take ta taurari nan rabaran zan bayan jima da littafi sai daga cikin iyayen da Allah ya masa rasuwa alai da jito ba Allah ya masa rahama shine a koma cikin littafin da ke niyyar sararin samaniya kaje kasan kawai milki wai galabi a ƙarshe babu ƙarshe ka karanta ka yadda imanin ka zai karu ka karanta ka yadda imanin ka zai karu yadda yake bayani akan wannan milki wai galabi din anan za ka ƙara sallama ubangiji shi ta wanda ya sayin shi ba Allah ba ko to dan wuta ne na can ƙasa ina ga ma saboda wayannan ilimin gaba ɗaya ƙara girman Allah suke ƙara fito da girman Allah ke ƙara bayani Allah to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa ka kamar da kasa da ya faɗa shi tauraro da kake gani Allah madaukakin sarki ya halice shi ne da abubuwa guda uku na farko dan Allah madaukakin sarki ya kawata sama bi wala qad zayyana sama'a dunya bi masariha waja'alnaha rujuman lishayatin saboda haka kaga abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa na farko dan kawa Allah ya kawata sama da taurari in ka so ka gane kan tauraro ka je kauye ba wuta ka gani idan kana hango ne ka gani za ka yi kamar ka ɗire su yadda suke ɗaya kenan sannan na biyu shine Allah madaukakin sarki ya halitta tauraro dan ya riƙa jifan shaidanu waja'alna rujuman lishayatin shine na biyu na uku kuma shine dan a gane hanya da an bata yadda magabata suke da sun bata ba a da wannan Google Map da mutum zai duba ba su da shi kawai tauraro shine Google Map din wabin najri wabin najri hum yahtadun da tauraro suke gane cewa fa hanyar nan da muka tsakanin su an fahimta da kyau ko saboda haka wannan shine yau an tare go in canja wuta to saboda haka wannan shine amfanin aikin tauraro to shine Allah madaukakin sarki yace mana inna zayyana sama'a dunya hakika mun kawatar da wannan saman ta duniya bijinatil kawakib ko bijinatil kawakib da kawa wanda take ta taurari shine kamar dai da na faɗa a suratul mulk wa laqad zayyana sama'a dunya bi masabiha وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير sannan kuma sai ayat cikin suratul hijr wa laqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin sai ce wa hafiznaha min kulli shaytanin rajim sai ce illa man istaraka as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin shi shine ayat ta gaba wannan ta goyi bayan ta wa izzan sannan kuma Allah ya sa tauraro zai zama kariya wannan ayat da muka yi ta suratul hijr ita za ta fassara ma ai wa hafiznaha hizan an gane ko wa hafiznaha shine wa hizan mun tare saba min kulli shaytan daga kowane irin shaytan maridin wanda yake kangararri domin shaytan a cikin mutane ko aljanu shine kangararri ake nufi aljanu ba kowane ne shaytan ba sai wanda ya kangare ai kaga a dabbobi ma da Allah madaukakin annaba ne ya so sallallahu alaihi wasallam ya bayanin kare yake alkalbul aswad shaytan ko bakin kare shine shaytan ba kowanne ba wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-jinni wal insi ko yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli gurura kaga wannan shi aka kawo ba cewa kowanne annabi Allah madaukakin sarki ya sanya masa shedanin mutane da aljanu wa anna minal muslimuna wa minal qasidun wa anna minas salihuna wa minna duna zalik kisa ko azumi ne yazo kan gararin shedanin ake daurewa ba mutanen kirki ba to shine anan wa hizna wa hizan min kulli shaytanin mari la yasma'una ila al-mala'i al-a'la Allah yake ba za ta biyo jin ba ta biyo jin wannan tawagar da suke a can sama shine mala'iku domin abin da ke ɗanu suke yi hawa hawa ɗaya ne yake hawa kan ɗaya don su sato maganar mala'iku kamar yadda ya tabbata malaman tafsiri suka kawo cewa yadda suke yi idan idan wato um shi ɗanin teku ya motsa sai ɗaya ya riƙa hawa kan ɗaya ta kowane ɓangare su ta hawa don su biyo maganar mala'iku to da zarar Allah madaukakin sarki ya nufin rusa su sai ya turo wannan tauraron sai ya tarwata su to annabi yana da sauri isa annabi Umar annabi Sulaiman ya ga ba wani daga cikin aljannin ya ce zai kawo kafin kimtawa ido kafin kimtawa ido zai je inda ya tare ya dawo to sai a turo masa to wannan saurin da yake da shi da ya kashi maganar mala'iku sai ya saka wa nabiyinsa sai shi ta fasa to an turo wannan tauraron Allah ya ga dama magana za ta wuce ƙwararri shi wanda aka tarwata ya ta kawwana ƙasa to shi ne shi kuma zai ɗau wannan guda ɗaya zai zai sa a kunnen boka shi kuma kafin ya kawo kunnen boka sai ya takuɗa ta da ƙarya ɗari haka annabi shi ne yake da sanar biya akwai aljanin da su a gidanka zaman da suke kawai suna zaune ne ba za su cutar da kai ba su aikinsu kawai tsarku suke yi fine sirrin gidan da suke dauka kai wa boka in kana zuwa gidan boka in kuma ba ka zuwa kana addu'a da ka zo fita ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula shikenan amma idan ba ka yi kana zuwa fita ka ki daukar dan ka ba ka dauka kin ki daukar dan ki sai kawai ta hau gambu sai ga baya ka goyo ji tunda ka ki dauka wani ba ya daukar kaninsa wani ba ya daukar ɗansa to ka goyo aljini kana ta yawo da gidi inda za ka to shi wannan mutum yana zuwa gurin boka shi zai bada information din domin inna shaytana yajri min ibn adam ko majrad dam yana yawo a jikin jinin mutum a ta abin da kuma jarar waswasul khannas abin da zuciya ta ke riyawa ya sani ke shi zai gaya wa boka cewa sanan ne sai ce wannan zai zo akan matsala kaza sai kaga ya rikita mata da sauran maza masu zuwa gurin boka cewa ya aka yi zari domin hakkirin din da kika shafa kai abin da zuciya ke take riyawa sai ya fara to anan matsala ta zita annabi yake wanda yaji sallar ta kwana 40 ba za a karba ba in ya gaskata shi kuwa ya kafa cewa abin da annabi ya zuri gaba daya saboda haka wanda zai da'awar sanin gaibu wani abu da yake na kamar da Muhammad bin Abdullahi ya faɗa a littafinsa kitabul tawhid na gaba ko baya shiga ilimin Allah madaukakin sarki sai yake kira boka wanda ba ilimi zai ce insha Allah wannan wai za focus ba irin sa muke bayani ba indidi na mata ba irin sa ba wani yazo ya kalle kai sai kawai ai wanda da ta aura ita ta jawo ma bakar kafa ita ta sa kake talauci wannan ya rena ka ko shakka babu kuma wannan abun kai da rijiya ka zaka mutu da hawan jini da ciwon zuciya ba kai kudin ba kuma ka rabu da imaninka to saboda haka wannan shine wannan tsarin ce ne shi Allah yake la yasma'una ila al-mala'i ala wa yuqdafuna sai a jefe su min kulli jani ta kowane bangare shine ubin kulli jani ai min kulli jihatin yaqsiduna samaa minha ta kowane bangare su suke nufatar sama duhuran ai rajman wato yar'uruna bi wa yuzjaruna jifan da za a rika tsoratar da shi a hana su zuwa da saduwa ana korar su shine duhura Allah yake wa lahum azabun wasif sana azaba wanda take da'imun mustamirun ta tabbata a gare su wato azaba azaba wanda take mai dawwama mai ci gaba shine wasif ba wanda za a ce kwana goma ta biyar ba ko shekara ashirin a'a wajibin yani da'imun mustamirun dawwaman biya wanda za ta ci gaba shine wa lahum azabun wasif sai Allah yake illa man hadifa al-kadfa sai wanda ya dan fusji wani abu daga cikin aljanu shine bayanin da na yanzu ya dan fusga kawai da yarda Allah ai illa man ikhtalafa min al-shayatin al-khatfa wa hiya al-kalimatu yasma'uha min as-sama kan yulqiha ila alladhi tahtahu shine kalmar da zai jiyo daga sama ya sa wani kasan sa shi ta fatin din da aka zo kasa alhali na zaman shi kuma shi dan shi za ku ga tsarin bature ma haka yake ba yahudi in dai zai zo ya abu zai cin masa nan da shekara 100 ya yi ya mutu yanzu shi za su ke cewa yahuda ya aljanu to tsarin shaytan shaytanu ne haka shaytani ya yadda in dai zai cimma abin da yake so shi ya mutu to shi ne Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin sai yadda ce wai ya al'akar ila alladhi la tahu farun ba ba adraka hu shihab abu da an yurki ha mala yake wani lokacin tauraron ya zo ya same shi wannan abin wutar da yake kafin ya saki maganar wani lokacin kuma bayan ya riga ya tafi ta cikin kaddarawa Allah madaukakin sarki ba wai dan ya kubuce wa Allah ba Allah yana sane sa hakan ya kubuta dan ya jarrabu na kasa in ba haka ba sai za a cika wuta yayi alƙawarin sai ya cika wuta sai za a cika ta to shine illa man khadifa khadifa fa atba'ahu shihabun sakit sun ce wa kanatin nujumu la tajri wa kanatin shayatin la turma abinda suke fara ibnu jarir yana da ruwaya daga abdullahi da abbas yake cewa shi danu sun kasance suna zama a sama duk abin da aka yi na wahayi suna ji asali kafin aiko annabi alaihi salatu wassalam saboda haka ba a tillo musu taurari ba a yi musu aman wuta da sun ji wahayi sai su sako da shi kasa su zo su kare karen su wato su je su fatar da wanda za su fatar yace falan ma ba aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka aiko annabi alaihi salatu wasalam yace ja'ala shaytanu idza qa'ada wa qa'adahu ja'a shihabun falam yuqiruhu hatta yuhriqahu wurin nan da aljanu suke tsayawa kawai sai Allah ya rika turo musu da taurari masu aban wuta duk wanda yazo ya cin karo ji baya kuma cewa sai ya kace sai ya kona shi fa shakau zalika ila iblis aljanu din sai kai kara gurin oga kwata kwata iblis suka ce ga ba abin da yake samu kona sa ake fakana sai yace ma huwa illa min amrin hadatha tunda yana da ilimi sai yace lalle wani al'amari ya faru duk yadda ake wani al'amari ya faru sai yace amma abin da nake so da ku shine ku zo ki tattara runduna ba yawa sai ba za su abin kanta yace a je a duba a cikin duniya a gani yake faruwa suna fara yawo kawai sai suka bai za rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli baina jabalai nakhla suna zuwa cikin makashin ce ga annabi yana sallah tsakanin wasu duwatsu ba su san aiko annabi alaihi salatu wasalam ba imam wakiyu yake cewa ya ni badin badin nakla suna dawowa suka ce iblis ga ba abin da ya faru sai yake hada alladhi hadatha wannan abin shi ya janyo ake kona zuwan wannan bawan Allah domin za a rika bashi wahayi yana wato sauko masa da wahayi ba a so mu ji abin da za a gaya ba shine zamu zo Allah ya ara mana lokaci da Allah yake wa anna la masna samaa fa wajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yattabi al-ayna yajidhu shihaban rasada muka zo wannan gurin Allah ya ara mana lokaci za ku tuno wannan kalma wa anna la nadri asharrul urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum kaji wayannan mutane wai aljanu ne ke tunanin cewa wai ban sani ba wannan mutumin da aka aiko Allah yana nufin mutanen ban kasa ne da shari ko ko shari'a yake da fata su da ita suke faɗa wannan to shine illa man hadifa al hadifata fa atbahu sai wanda ya dan fujji abin da zai fujga fa atba'ahu sai a biyo bayan sa da shihabun da wani tauraro taqibu mai aman wuta shi ne a da za ka yi aka ga wannan sai a ce wani babba ya mutu a gari ba haka bane har yanzu wannan matsalar tana nan idan tauraro ya zo wannan al'amarin suka fara yi Allah ya harbe su har yanzu sai Allah ya ce فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب نعم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين Allah madaukakin sarki yake fassarfihim tambaye su ahum ashaddu khalqan su suka fi girman halitta ko kuma su suka fi wahala wajen halitta duk da ba abin da yake wahalar da ubangiji madaukakin sarki ka tambaye su amman khalaqana ko ku abubuwan da muka halitta wa'annan samman da aka yi bayanin su yanzu ba jimawa tsakanin wato halittar mutane da halittar sammai da ƙasai wanne ne yafi girma Allah yake inna khalaqnahum tabbas ban ta su mun halice su ne min tinin daga tabo lazirin ne danko wanda mutum ya hada irin wanda ake hada tukunya ne dankon gaske da shi Allah madaukakin sarki ya halice dan adam um baloni tsarkine soyayya ko ita ce ta budan kogo da ita ba loni zuwar ba ba kandi ba saboda haka wannan shi ne dinin laji to shi ne Allah madaukakin sarki yace bal bari wannan magana ajirta kai kana mamakin ya mutanen da Allah ya mutu yayi mutu wannan bayanin ya halitta abubuwa da yawa domin ya ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakin aktharun nasi la ya'lamun halittar sammai da kasai ta buga ta girma amma mafiya yawan mutane ba san haka ba mafiya yawan mutane to bar a jinta kai kana mamaki irin ai za ka ga wani lokacin aka zo aka yi bayani aka ce kai rika mamaki wai wani da yasa bai gane ba yanzu wani duk wannan abubuwa a fili amma bakar hanya yake bi za ka rika mamaki bal ya ji Allah huwa al-mutalli wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida to shine bal ajibta wa yaskaru bari wannan maganar kana mamaki ne wa yaskaruna amma su ba a cikin izgili kaga shi saboda annabi alaihi salatu wasallam yana da cikakken imani mamaki yake yaya wanda Allah ya halitta ya maka irin wannan bayanin ya kibin sa amma wa yaskaruna su fa izgili ce akwai qira'a da bal ajibtu bari wannan maganar ajibtu ina mamaki shine ba da yake idan an jingira ta zuwa ga Allah kar ka kwatanta da kanka kamar yadda yake a kowace gaba an aka kawo shine cewa mamakin da Allah ya fada ba ruwanka ba irin na mutane bane cewa da Allah madaukakin sarki yake ne yake cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kawai da zaka kawo wasu ba da yake cewa kai ne biyawa ake so kai duk lokacin da ka biya wannan kai mamaki kai ba ka mamaki irin wayannan mutanen daga ayoyin da muka biya zuwa nan kuma ba ku mamaki cewa duk wannan bayanin da aka yi amma ta ta ganewa ke shine gwada ajirki wa yasruna amma su kuje da izgili wa idza zikiru in ba an mutu wa azila yasrun ba ta dauka kwata kwata wa idza ra'u ayatan idan sun ga wata aya ba ya tafsiru da ba a cikin ita rabati sa'atu wal shaqqal qamar wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustabir abin da suke faɗa kenan ya wannan ai sihiri ne mustabirun fa wai ne ci gaba ba haka suke faɗa ai dole kai mamaki watannan ku kuka ce a kirawo shi in ya tsage za ku musulunta za ku yi kaza aka kirawo shi kuma ya tsage ku ce a wannan sihiri ne ai dole ai mamaki to shine wa idza rawa ayatan yastasirun in sun ga aya wata mu'jiza sai shi ba o kalle joji wai Allah ne ya aiko shi da Allah kalle ji duk wannan ba suke yi wa qalu sai kaji suna cewa in hada ai wannan ba komai bane illa sihrun mubin fa sai sihiri wanda yake a fili kamar yadda Allah ya gaya mana sun ce ina haza illa qaulul bashar ta uslihi saqar duk wannan kalmomin su suka yi cewa aiza mitna kajiya ko eh أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فإذا هم ينظرون Allah madaukakin sarki yace za su rika cewa ai idza mitna yanzu kin idan muka mutu wa kunna turaban muka koma tirbaya wa izawan muka rijige muka zama kasusuwa a inna la mab'udun yanzu kin Allah zai taje mu shine tambayar da suke a inna la mab'udun idan idan muka ga hijirje muka zama kasusuwa sai Allah ya tashe mu tambaya kike yi awa aba'una al-awwalin izbilin bai tsaya iyanan ba ba har har da iyayen mu na farko ko wannan tambaye kike suna tambaye junan su kun ji wai in muka mutu muka kowa kasusuwa za a tashe mu to shine suke tambaya har da iyayen mu da kakannin mu kai kana ji ka ji injini dan da bayan mu har da iyayen mu da kakannin mu sai Allah ya ce kul sini da suna abu eh haddace wa antum dadirun kuma kuna kaskanta tura ku da ku da dudin sai Allah ya madaukakin sarki yace fa inna ma hiya zajratun wahida kuma ka gaya musu ba wani bata lokaci za a yi ba busa ce guda daya tsawa ce guda daya za a yi musu fa idahum yanzurun sai ka gansu gaba ɗaya yanzuruna sun zuba ido ko kuma ai yanzuruna bi ma'ana yantaziruna suna jira li Allah zai mutu kuma ba kenan ba shine fa idahu yanzuru wannan buzar mun ce marayu sun sa wani buza uku za yi wasu ce biyu idan masu biyu ce wace ce kenan wannan fa inna ma hiya zajratun wahidatun fa idahu yanzuru shine nace wace ce wannan idan biyu ce kenan ta farko ko ta biyu ta biyu idan kuma masu cewa buta uku za a yi wace ce wannan ta uku shi ne kawai ta za su tabbata fa ilahum yanzuru domin take ta ƙarfi sai Allah ya ce wa qalu ya waylana hadha yawm ad-din ya hayyu hadha yawm al-fasl alladhi kuntum bihi tukadzibun احسبوا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناقرون bal humul yawma mustaslimun Allah madaukakin sarki yace wa qalu sai ka ji suna cewa ya wailana ya kai can mu hada yawmul din wannan ita ce ranar sakamako ay yawmul jaza ita ce ranar sakamako shine ma da yake yukhbiru ta'ala an qilil kufari yawmul qiyama wannan Allah yana bada labari dangane da maganganun da kafirai za su yi ranar alkiyama annahum yarji'una ala anfusihim bil malama za su fara zargin kawo kansu a wannan lokacin kuma wai akaribuna wato wai akaribuna bi annahu kanu zalimin bi anfusihim fi dari dunya za su ikirafi fi confessing cewa su azzalimai ne a wannan rayuwar ta duniya fa idza ayalu ahwala yawmal qiyama nabi da sun ga wa alhalin ranar alkiyama sai nadama ta kama kullun nadan duk nadama da kake ji sunan nadama to a ranar nan za ta yi za ta yi ta haitu la tanfa'uhum ko la yanfa'uhum an-nadab a wannan ranar kuma nadama ba za ta amfane su ba ba za ta yi wani amfani ba to shi Allah yake wa qalu za ka suna cewa ya wailana ya kai can mu hada yawmuddi wato wannan ne wannan shi wato ya wuce ita ce ranar sakamako hada yawmul fasli ita ce ranar raba gaddama malamai suka ce wannan kalmar kuma mala'iku ne za su gaya musu da muminai sai su ce da su ai ba ma ranar sakamako ba ranar raba gaddama hada yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukadzibun ita ce ranar raba gaddaba ranar rarrabewa da abin da kuka kasance kuna ƙaryatawa Allah yau zai ware tsakanin masu tauhidi da mushrikai da tsakanin masu gaskiya da makaryata yau Allah zai ware to shine Allah madaukakin sarki ya ce ushurul ladina zalamu a tattaro waɗanda suke zalimi gaba ɗaya wa azwajahum da suwa ai asbahahum ba ma su ba ire-iren su shine malam malam yake cewa ai Numan bin Bashir yake cewa yani bi azwajihim asbahahum wa amsalahum ire-iren su ɗan giya za su taso a gurbin ɗan giya ɗan kwaya ɗan benalin su ma a gurbin ɗan benalin shine azwajahum eh da ba ku misali kwanaki mutum zai tafiya duk garin da yake sai ga ya nemi irin mutane irin sa to a kiyama ba irin haka za kowa ya san sun dike din sa yana zuwa zai shiga cikin cewa wannan group din nasu ne a cikin su zai zauna saboda haka da ka hango bangaren san gaba ɗayan su ɗan tata ne wayannan ɗan raba ne wanda suka saba cin raba suka mai da ita ba komai sai kaga tutar su daban a bangaren su daban to shine ushurul ladina zalamu a tattaro waɗanda suke zalunci wani irin zalunci malamai suke bayani zalunci kala biyu ne akwai babban zalunci a zulmun akbar akwai kuma karami babban shine da Allah yake wal kafiruna hum zalimun shine wanda an shiga wuta ba a fita karamin kuma shine wanda Allah ya ba mu labari a suratul nisa kuma cewa innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وإن كان كرم zalunci wanda ba su hijira ba daga Makka zuwa Madina daga baya wasu ne amma zalunta kansu take dai karami ne ba wanda zai fitar da su daga musulunci ba domin wa horon da aka yi musu ba samu falalan muhajirun ba ko kuma yadda muka wuce a baya ثم أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ثم أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه shine wannan kaga ai mun yi bayanin cewa gaba ɗayan su yan aljanna ne to me zalincin nan da ake magana shine shi ma karamin zalunci ake magana to shine usulul ladina zalamu amma yanzu ayar da manyan azzalimai take wanda suka kafirta wa azwajahum da ire-iren su shine ayyadi wa sahibu riba ba ashabi riba ƴan riba za su zo da uwansu ƴan riba wa sahibu zina ma ashabi zina ƴan zina wanda suke ƴan zina ne za su zo da ƴan zina haka nan wa sahibu al-khamri ma ashabi al-khamri mashaya giya zuwa kashi cikin mashaya giya to shine wa zuwa ma kanu ya'buduna min dunillah da abin da suka kasance suna bauta wa koma bayan Allah kaga wasulu kenan ko wasulu kana yi Qur'ani in mutum yana karanta ba Qur'ani a sallah in yana gane ma'ana an karawun sa kana gane in kuma alaramma ne kawai a kai je kawai kana fahimta shi ma in dai yana gane ma'anar domin shi Qur'ani yana da darasi darasi wani lokacin za ga ko injiniya ya dauko karatun za ko sai a kale sai ya je ta gaba inda ko sallah kake in kada nan ka ba mutum sallah bari wani episode ne da zai iya fahimtar sakon sai a tsaya iyalan Isa ba da yake karanta cewa idan mutum ya zo sallah yanzu ya zo yace yayi fatiha zai ce tun manazar kai ko ba kai ba kai amma bai kyauta ba domin tun manazar bai ya aka yi ai ba wata ma'ana da ta bayar me kake to sannan sai nazari nazarin ne da ka tashi raka ta biyu ka gama wannan dalil kace tun ma abata ko ba san kawai kace Allahu akbar ne dan Allah ne kace wanda yake son Qur'ani ya rika ƙara ban nishadi ya dina banka dalla Allah zai kuma zuwa ba domin za ku go suna da wannan salat kawai sai mutum ya zo wai sun ba nazar bayan ya fatiha sallar ka tayi amma kowa ya san ba su kiwo a an gane ko wai wanda yake wani da aka gaya mana wani taro da muka je ake gaya wani limami kulwan lawa ya raba ta ko uku yake ko me yake kulwan lawa a raka a farko ta biyu yake Allahu samad Allah kuwa to kaga wannan shine Allah madaukakin sarki yace min dunillahi wanda suke koma bayan Allah koma bayan su ku tattaro su gaba daya ku zo da su sai Allah madaukakin sarki yace fa haduhum kununa musu ku nuna musu ila sirati jahim zuwa ga hada wutar jahannama da su da abubuwan da suke bautawa duk gaba ɗayan su a tattara su a nuna musu hanyar wuta domin Allah cewa innakum ma ta'buduna min dunillahi asabu jahannama antum laha waridun haka ya faɗa a suratul anbiya da ku da ababen da kuke bautawa duk kiraran jahannama ne kira a tura ku kawai to sai Allah ya ce waqifuhum kun ga yanzu an kora su ko an nuna musu hanya sun dawo hanyar jahannama sai Allah ya ce ku tsaye da su a tura Allah ba ne innahum mas'ulun sai an tambaye su tambaya za a yi ba za ku ji tambayar sai Allah ya ce malakum la tanasaru ai malakum la tanasaru me yasa ba za ku taimaki junan ku ba yanzu da mabiya da waɗanda aka ba Allah yake gaya wa haka me yasa ba za ku taimaki junan ku ba sai Allah ya ce bal bari wannan magana kuma ne yau su ma da mabiyan da waɗanda ake yi mustaklimuna kowa ya mika wuya kowa ya saranda shine bal hum yawma mustaklimun gaba ɗayan su sun mika wuya sai Allah ya ce ni وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين wannan ayoyin da injiniya ya buga za mu haƙura insha Allah zai karanta kai za mu haƙura sai sati ne zuwa um domin tuntuna an gaya mun lokaci yayi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya ji mana na na na rantse da alkur'ani ba ana cewa alkur'ani ba yawa maganar ta ko na rantse da girman Allah ka gane yanzu yawa to wannan shine ba koran kwata nake yi ba ba ita ba am da karfi kamar yadda kowa ya sani muna cikin wato limami kala kala Allah mana kusin sarki yayi mana jarrabawa sai bayan da kuma mun karɓe ta a yi da ya mana ita a ƙarshen shekara mun sami rasuwar kakanmu shi ma jigo a tafiyar karatun addini a wannan ƙasar da ta yi da ma'aiki ahmad da ta ibrahim jaji ahmad sai ba wasu wasan shi ba amma duk wanda yake gwagwarmayar harkar wato abubuwa na addini ya san waye da ta aiki ahmad domin mafiya yawancin malamanmu wato jigo ne a gurin domin ba wa Allah ne da asali medical doctor ne sannan kuma bayan yana medical doctor din na Allah ya sa ya zama mai cikin addini da yawa malaman mu wasu ya taimaka wa wasu da yawa a harkar dawa da yawa wanda ba za su lissafo ba na manta bana Jafar Allah ya masa rahama har ya mutu uba yake kiran saboda irin yadda yake wani hidima a harkar karantarwa da da'awa saboda haka da ta aiki Ahmad shi ma Allah ya mara a karshen shekara sannan ba jimawa Allah madaukakin sarki ya ƙara karfafe daga cikin jigogi kuma iyayenmu shine Alhaji Bashir Usman Tofa wanda ina yawan magana sa anan saboda ni Allah ya sa na dan samu wasu daga cikin littattafansa kuma na amfana ina kuma amfana kuma muna tare da 'ya'yansa anan akwai su amir toba ɗan karin da kenan wanda Allah ya rasuwa bara akwai shi mutaddin kansa kusan duk muna tare da su a nan shi alhaji wasu toba shi ma tsere cikin lizarsa bayan wannan rubuce-rubucen da yi kowa ya san duk ne a ƙasar gaba ɗaya sannan abu na biyu mu ɗaliban ilimi muna amfana da rubuce-rubucensa sannan abu na uku mutum ne wanda yake san ci gaban al'umma dan malaka yake yana nan ne yankan farce wasu sun san shi da yawa cikin wata ran yana min yankan farce yake ce min yana tambaye ka kai yanzu yana yi wa alaji wasu to bayan kan farce sai tambaye shi yanzu a wannan yankan farcen naka mutum nawa ka yayi tambaye da yana ke saboda kawai matsalar sai da yi ma bayani zalle ga mutum kawai shi tunanin ka karka zama wato kawai kai kadai kake amfana kan ko me ka zama ina yau ka dau wannan kalma in ba amfanuwa da kai zero ne kai behind the decimal point ba ka da amfani cikin al'umma ko me kai ne kuɗi ne kai malami ne kai karatu kai ko na wannan bangare to ya kamata a amfani da shi lokacin da kamar shi da ta aiki a wajen akwai abokinmu wanda muna nan yana cikin limamin Umar bin Khattab ran da ya fara ganin ta Allah ramma ne goni ne da ya aka kai shi suka gaisa sai ya ce yaya aka yi na ka tsaya sai ce diploma da ke na yi sai ce je ka dora bai fa san shi wara ne ka fara ganin sa kawai an ce ma Allah ramma ne yace ka zo ka samu ya zo sai ba shi kuɗi ya biya ba kuɗi ya je dora wallahi ba dan rasuwarsa ba sai da yi digiri din sa bai ji ma fara wannan ya gama digiri din sa yace gaba ɗaya shi ne yarda ta obiya wa shi yake biya ba gaba ɗaya komai to saboda haka wannan shine mazaya daga cikin mazaya nan daga cikin wato fifikon da Allah madaukakin sarki ya mu to ba mu gama warkewa ba sai kuma Allah ya mana jarabawa ta kakan mu dan ni ina cewa kaka Allah ya taimake ni nayi ruwaya yau karatu cikin da ta'aba amma duk wanda yaran da na fito nake muku ba da ni ya fara karatu kowa ya san ƙarya nake domin a shekaru na kaci da shekara talatin a cikin nawa ya rage misali a daidai lokacin ina ganin zare a fili ya yi muna kunnawa yana ta kala da zanen yana bukari yana muslim yana bukarin da ba lokacin nan yake muna ganin wannan na yanzu tura yanzu NDA suna kan shi kullum dan dan zan ga yayin mu babban yayin mu ya zo ya kunna kawai mu muje kala da sanan muke ji kawai za ku je na ta fadarta saboda haka wato yayyen mu da manyan yayyen mu da iyayen mu su suka ji karatun da ta'amma suka fara jin karatun da kai daga nan su har zuwa abin da ya gangaro har Allah ya sa muka fara wayo lokacin da aka dora mu a girma muka fara gane cewa lalle akwai malamin da za a amfana da shi da yawa inna abin da ta amara rediyo an sako buɗe lissafi sai da nabi majalisan da nayi ruwaya duk da cewa babban malami na kamar da nake faɗa cikin malamai na shine wato malamin da yayi wato babakin na ƙarshe professor Ahmad Murtala domin yana faɗa yake nan ki sabon shine su ba shi a taninsa shi ne na ƙarshe wanda da ta'amar ya duba a matsayin supervisor sannan a cikin ɗalibansa kusan ka iya cewa ba wanda yake ji da shi sama da professor Ahmad Mutala to ni ɗaliban professor ne ina alfahari da wannan na yi ruwaya a gurin kakan na yi ruwaya a gurin ɗan saboda haka mu da ta'amar kakanmu ne in ma ya ga dama zai iya kiran mu mu tattaɓa kunnensa ne babba abin da nake amfana kullum daga wajen da ta amma shi ne irin yadda Allah ya mabbaiwa na da taku na farko tsoron Allah sannan abu na biyu mutum ne mai gaskiya abu na uku bai da kuɗi ko da titin ko abun ka bai dame shi ba shi ta ga bai taɓa shiga gwamnati ba kuma babu wani wanda baya jin ai kun ga lokacin da aka so a yi votation ɗinsa ai kuna kallo abubuwan da ya faru ko baka ji ba a lokacin kai ne yanzu abubuwan suna nan a YouTube ka saurara ka ji abubuwan da ya faɗa cewa da aka ja kawo so ne ya sai a wata gaba ɗaya ko aka ja ka sai kala da sana sai ki ma da musulmi ji ma yana yi ba abin da ya bawa wato da ta'amar wannan baiwar irin tsayawa da ya Allah kawai ya kalla ya saki duniya sai kuma duniya take son sa isa za ku ji sai da yace abubuwan da daura ya faɗa kun san cewa da da'amar baya zuwa gurin kowanne mai kuɗi amma duk kuɗinka in yi ma magana yake a taimakawa na za ka yi saboda sun san bai da kuɗi to ɗaya daga cikin ɗabi'unsa da nake ta so Allah ya jarrabe ni da ita kenan wannan ɗabi'a cewa Allah maɗaukakin sarki ya baka contentment abinka kawai shine naka ba ruwanka da na kowa har ka karantawa an ka samu wannan za ka yi kima za ka samu daraja to da sha'awar ya samu wannan cikakkiya ɗaya da cikin wanda suka janyo aka fara karatun bayan mutuwar malam abubakar gumi aka fara karatun biyu idan asali karatun bukatun da aka fara ai kwana biyar shi da ake yi a gidansa alai kabir kullu wannan makocin namu Allah maka kucin sarki ya tsara wannan lafiya shi ba Allah maka kucin sarki ya wato ya kai ya kare shi da lafiya ya ja kwanansa da shi da wani alai nasiru kotu suka je suka samu da ta'awar ta ya kamata karatun na ayi publicly wayannan mutum biyu wannan ina ba ku ruwaya ne daga bakin professor Ahmad Musa cewa su suka yi wannan bayanin suka je suka same shi daga baya ya gamsu ya fito ya fara wannan kutubu fit'a din Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah sai ne na tayi na bari da tayi sai na tayi da jini na shida sannan kaga da ya gama da kutubu fit'a sannan sai ya zo ya tsara to ma kake fit'a to sai ka tsara da sunan dari da muwatta da musnad ahmad to a cikin wayannan garan guda ɗaya ne kawai ne ba kuma wayannan su duk wani malami da kaje a garin nan su suka bai da kimani domin duk da dawo da za ka yi anan haula hadu danji anan muke kewaye duk wani malami da kaje yi duk malaman garin nan a wannan da ta tafi ake kewayawa kuma da Allah ya ara min rayuwa yanzu yana cikin sharh sunna na Imam al-Bagawi da ya gama wannan sai ya karanta wannan da Imam Ahmad wannan ba hikima ba ce to abin da yake ƙara tayi min da hankali har yanzu da nake ganin ciwon nan da wahala ya warke da wuri shine kasancewar dattijan da yake taɗe kowa domin duk wani malami da kake ji a garin nan duk yadda yake kin bata da ta'awar yana kwankwasa kansa na rantse ba da Allah domin wani lokacin ba karatu bane kawai za ka ga karatu ya kin ba da sai mutum ya rantsu sai ya bazama mutane amma da ta'awar shi ne kwankwashe ka shi ne kwankwashe kanka ya gaya ma karka guri kaza kaza za ka yi to saboda haka ba za mu guje ba ashe wata kalma da na faɗa kowa ya san za a mutu ashe duk tsufan mutum idan ana amfanuwa da shi ba a gajiya da shi a ga shi ba misali muna gani shekara tamanin da biyu bawan allah nan shi ma da za a ce a maimaita mai wata shekarun su zai ce a'a amma ga shi ba a koshi ba kai ka je ɗan shekara talatin da biyar arba'in ne ya mutu shi sa wani mawaki ke cewa marrajiyatu faqad mali wa shadin wala ba'ir walakin narajiyata faqad man man man bi mauti faqad kathiri yake musiba ba shi ne wai rasa dukiya ba ko mutuwar akuya ta ko rakuri yake musiba shi ne faqad man ومن إذا مات يموت واتو يموت بموته فقد أو خلق كثير wanda idan idan mutuwarsa wato dalilin mutuwarsa zai zanto al'umma da yawa za ta mutu wannan shine mutuwa ba wai wanda yi zuciyarsa ta lalace ko kuma akuyarsa ko kar'a yake ba shine musiba ba musiba shine wanda yake ana amfanuwa da shi ya tafi yanzu fa kujerar da ta'awar wallahi wala a cike ta ba kuma annabi alaihi salatu wasallam yana cewa inna allah ta'ala la yaqbidu al-ilma intizaa walakin yaqbidu al-ilma bi qabdi al-ulama Allah baya dauke ilimi gaba daya daukewa ta duka yana dauke ilimi ne da dauke malamai yanzu wannan kujerar da ya bari ba mu iya zama a kan ta babu domin ko kana da karatun ba ka da shekaru da gogayya irin zaka babu shi sa wani abu da yake tayar min da hankali kalmar da Yesu Usman yake faɗa yake da yaje ganki a kwanta a ICU yake ilimi a kwanci wannan kalmar ta daga mu hankali ilimi a kwanci to shi sa al'umma mu fahimta da kyau wallahi duk wanda yake so duniya ta rika tana shi to ya shuka alkai na ga ya wasu matasa lokacin da Alhaji Bashir to bayan mutu na tara wasu kamar mutum biyar saboda abin da ya mu na daidai gabar da ta Ahmad ya rasu nace musu yanzu Alai Bashir to ba ya rasu kowa ya san irin gudunmuwarsa nace ina na mu Bashir to ban masu tasowa suna ina to ina su da ta'amar din yanzu matasa da muke da su sai Alai Bashir to ban suna ina babu in ka kalli daurin matasan duk da cewa na yi motivation wasu daga cikin su cewa su motsa mu mu karanta su kuma su yi addini aiki yadda alaika da dakta wato da kamar zai iya kiran wani a cikin manyan garin nan ya ce gari kaza ba masallaci ku ka je ka gina kuma wallahi zai gina to muna fata Allah ya albarkace mu da matasa irin waɗannan ya albarkace mu da mawadata irin waɗannan waɗanda za su dauki cewa su za su yi addini aiki da dukiyarsu ko kuma wanda Allah ya bayo yau bayo karantarwa ku karantar to da wata da tafiya haka irin waɗannan annabi ya dauka su Abdurrahman bin Auf su Usman bin Affan su suka tallafa wa da'awar annabi ta kai inda take kana ji daurawa wata kalwa da ya faɗa yake na je gidan da ta'awar ba ni da babur am da babur bisa mun san bisa sa yake yawo lokacin ana ta gogor bai jara'a nan yace je gidansa yana zuwa yaran da ke kafar wando garin buga babu ya kurje kafa ta san bai sa malai wani kai mata hudu daga samu tsohon bai sa saboda haka yanzu yana zuwa ya danke ce ya haka yace ai babu biye babu san sai yace har yanzu babu kake hawa yace sai dan waya ya kira da biyu sufanti yace ina so ka bada kuɗi za mu je daurawa mota abin da yake mai kira yace ba mala an gama sai kuma kiran wani mutum uku hudu ya kira yace haka kawai sai kira wani alaji waye na manta sunan wanda ya mada yace zo a je a tiro daurawa go aka ji aka ciwo masa kale mun san wannan kale dan mun je gidan daurawa karatu a wannan shekaru cewa yana da wata kale da kale a ce wannan motar yake su kwanci ne da da'awar da yasa ga jiwa yace ran da aka ciyo wata yace zo ka karba ya zo ya ɗebo wannan kun sai na sa riguna aka kan guda ya yace kuma ka karba wannan yace sannan kuma kullun ka karba wannan karawani yace shi ne dalilin da yasa in dai zai gurin sa zai ya zara wannan sai daga cikin tarbiyyar da ya rika koya malaman mu ke magana da ya koya ma Allah Profesa Awar Murtala ya ce hudu ba za mu rubuta in ka mutu za ka da zai ce akan me za ka yi. In ka faɗa zai ce mun yi wannan ba ba ita za ka yi ba kaza za ka yi. To ba za mu guje ba gaskiya muna jin ciwon wannan abin da ƴaƴansa kawai za su iya gaya mana cewa shi ya haife shi. Amma wallahi ciwon da muke yi wataƙila da mu da su ba a san suwaye zai daɗe yana duk da mun san cewa mahaifi mahaifi ne amma ciwon da muke yi ba zai wuce ba har mu koma zuwa ga Allah dangane da kakanmu da ta'ama muna roƙon Allah mana hutun sarki ya yaje masa sauran magabatan mu ta alaji wa kirki ba da alaji aidi ahmad aidi ahmad kuma muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa Allah ya yaje mu sannan muna faɗan kalma a ƙarshe ƴaƴanku su sani cewa sun ɗauko musu wata irin riga da in ba su dage ba za su iya saka ba domin reputation da ake nema a duniya sun gama samun musu gaba ɗaya ƴaƴan ID Ahmad ƴaƴan Alhaji Bashir Toba ƴaƴan Dr. Ahmad duk wani suna da ake samar wa ɗa sun samar musu to ya rage ina zuwa duk sunan da ake samar wa ɗa wallahi sun gama saman mutu ya rage ila su su sa wannan rigar su kiyaye mutuncin ta domin an ban musu riga mai wahalar sawa wannan shine abin da nake lalatawa ina faɗa kuma duk daga cikin ƴaƴan wayannan na haɗu zan lalata ba kalmar nan cewa ka sani cewa an ban muku rigar da tana da wahalar sawa domin duk wani irin suna da za a samu wa a duniya wayannan bayan Allah sun neman mutunci domin su sun yi nasu kuma an gani domin ko motsa kai za a ce dan wane su ce ku yi da gaske muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su ikon dauka Allah madaukakin sarki ya haɗa kawo kan wayannan malamai kuma namu Allah madaukakin sarki ya jikan su da gafara malaman mu da suka rage Allah ya ja kwanan Allah madaukakin sarki ya tsara musu karfin gwiwa muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da ko mun zama daukaka iyayen mu mazan jiya da suka rage mana Allah madaukakin sarki ka ƙara musu lafiya Allah madaukakin sarki ka ba mu iko amfanuwa da shekarun da suke da shi ilimin da Allah ya ba su na daɗewa da suka yi a duniya Allah madaukakin sarki ka amfana da su muna roƙon Allah da suna ya sakawa da kofin sa madaukaka wannan wato jarraba da kai wani Allah ka ba mu ikon fita Allah ka ɗaukakin sarki ka taimake mu ka agaza mana dangane da abubuwan da muka ɗauko wa kawo kanmu اللهم أهلنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.